من همزه ونفخه ونفخه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا رزقا من السماء رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وعلى صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح وأقرب إن الله على كل شيء قدير الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna ladi 23 ga wata na Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da 23 ga watan 3,2025 a karatunmu na jiya nan ne muka tsaya da mun tsaya ta kasu za mu tashi sautin asar mun har asar mashi sautin asar zama tashi sautin asar zama tashi insha yau na haka ne ko 23 ne ko kene ta farkon sura sutul asr zan fara kayan nan akwai tambaya ta farko iya magana eh salati na Allah musalli ala sayyidina Muhammadu sallallahu ya inganta dan wa masalar salati Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi salati sallallahu alaihi wasallam salati abinda ake magana yanda za ka ga an yi umarni a yi salati ko a tayya ko cin sallah salati ibrahimiyya ake ne shi ne annabi ya koya amma ya zo aka sabo da kawo sun alaƙa sallah da sallama kalma alamun sun alaƙa sai da na muhammadu musallim ana kawo shi kamar da albani da mawalla wanda ya karanta suka kala na shi ya ka bayani cewa yi matsala duk da latin da ya zo na sallama ko da bai inganta ba ma an samu wasu ma'anar da ba ma'anar sabon ba wani annabin sun wa'anar da latin magabata sun su ma mu shafi sauransu ya ce amma abin mamaki ɗaya a wannan sigogi ba inda za ka ɗan ruwaya mai siga ta alamar sali ala sayidina muhammad kalmar sayidina ba da ta inda nan sanar salama shugaban kowa duniya da yau amma a wurin wannan babu wani kalma don haka allah ya kuwa suna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kuwa suna kashi da kyau amma shi allah ko annabin babu inda aka zo da wannan siga kalmar sayidina a cikin salati addini ba iya ba ce ka bude kurin huta eh annabi shugaban kowa ne amma a cikin salati ba mai kama ruwaya da kama gana fara sabai ko mai rauni ruwaya ne kalmar sai dina cikin babu ba abin da yau da kenan kenan mu tsaya shi ga ta sufuri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد sai wannan sigogi yace su ma kalmomin su iri su shafi iri kalmomi daban-daban ba amma da an mamaki duk inda da zan suka kawo wanda ba da wanda ba wanda ne manzo Allah ba su ma su za su yi nan ma annabi shugaban kowa duniya da yara amma salatin babu su da su yi dan har kai gaggajar ta abu Allahumma salli ala Muhammad wa sallim amma kalmar sai ba da ita da ta zo ba sai wani ya magana ana maganu da yawa kan kan salatin salata ta shi ana magana mun sha da magana a wurin shi abin da ake magana malami bane malamin sunna zai yi maka magana kan wata mas'ala ya maka magana kan wannan abin da yake da shi dan wanda aka san ruwa ba su inganta ba nija ta wata inganta ba a dalilin sinadin ko dalilin wasu ka labarin asalin cewa ruwa ba su inganta ba wani yawa abu matsalar tana ga wani suka labarin su wane ne zai yi samun labari daga wani wannan labarin ko da gaskiya ne tun da wani ta ko ana ka amfani ake wani kai labarin wani kuwa bai hana cikin wani da gaskiya ta a lura ko don wani ne ka muke doka amma inda wani ne kawo sai mu doka kenan wani ne zai ruwa ba ta inganta ba dalilin isnadin da yake wani shi to sai wani malami ya bincike wani isnadin wani shi wannan bai gani ba bai kai gare shi ba sai ya samo hanyoyin da wannan magana ta tabbata wani zan gudu wani malami a yau dai a wannan karnin namu na ji ba daidai ba daidai ya dace baya to daidai shi ma ya wahala irin ka kamar albanin mola albanin wata kudin albanin wata babban da sha cewa a cikin littafin shi ya tabbatar da ruwa haka amur shafi ruwa sun tabbatar da ruwa wani ta tasiri ne kuna wani malami ya tabbata nan da ba sai na aure shi amma ta tabbata hannu kuma a wani malamin ilimin abu wanda a yau da muka yi wannan biyu ba shi ga daidai su ma ya dace gaba bayan su don na zai magana kan abin gidan shi a wani malamin haka da wani wani musu gaba da ba amma ba ta mace waɗanda su wannan jaitar da wani malaman sun tabbatar da ruwa ta na nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abbas zan ma kyauta zan ma baiwa zan ma kaza kaza ga abin da Allah zai tabbata maka zulubanka wani ya da kananan tsayin tabbir hijira abuwa gaba daya yace sallar raka hudu ku za ta ban sallar raka hudu bayan karanta fatiha surar da kaiya ba ta da sura ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول أبا ولا ولا ما تراني كرم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بس ما أكبر أه قوم الشاب رأسي كان كي ركوي كي قوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر قوم أنا أقول ركوي كي سي كي قوم قوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر قوم in gaje sujada ka yi goma ka ɗago da sujada ka zamna ka yi goma a zamane ka koma sura ta biyu ka yi goma a sujada in zai karaka ta biyu ka ɗan zamna ka mutum sura ka yi goma ka kwanye ta laifi haka za ka tamar ta ko ta raka a bayan fatiha da sura sha biyar ake sauran gaba da iri ɗaya ne fatiha ya sha gol goma rukuni goma adawa goma sujada goma adawa goma haka amurwar tayya sai ka yi tayya ka ƙare kwanan salati sai ka goma kuma ka tashi haka na sa ta uku ita ma an zo za a meki ya zai zama a goma an sa ta hudu dukkan yadda ka zama ka ne an kai da sai ko ta rasa za ta mutu su biyu saba'in da biyar su hudu da ba ka ɗari ko ta rasa su biyu saba'in da aka ta mutu saba'in da biyar ta yi sha biyar a kai da kai rukuni kai goma sun da biyar ka ɗago daga rukuni kai goma tsaye talatin da biyar ka je ka je sun mutu jira kai goma arba'in da biyar ka tafi su jira kai goma a zamani hamsin da biyar ka koma ta biyu kai goma sittin da biyar za ka buɗe ka goma saba'in da biyar to hudu zai baka ɗari kuɗi na nan yace abbas ina so kai kullum ko a sati ko a wata ko a shekara ta kai koma a rayuwar ku ku so ɗaya ka tabbata kuma gaskiya Allah Allah amsa kuma subhanallah
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بيان دنينا na subhanallah
akwai ayi na subhanallahi walhamdulillahi wala ila illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah a wani da ban cikin azkar ya tabbata akar tasbihi ne ba Allah na wala illa billah ma ya cikin azkar mai fadi ya kunshi komi ya kunshi tasbihi tahmidi takbiri halqala dogon mun azkar ne wannan na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah azkar ne dogon kuma wannan ne wannan ya tabbata haka kai shi amma akar tasbihi ne babu wala wala illa billah kuma zakar tasbihi mun da akwai ta mai bukata musamman wasaf ta iya turo ina iya kame ta akwai ta take ta mi amin da ana aikace mun da ta muna san bidiyo ke tafi nan suna ta bi da ke na aikace akwai ta a bidiyo wanda yake da ya samu lamba ta in ya ci ke da bayan za a iya kame ta insha Allah an kuje amma kai ga gawa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ina gajiya mun fara bayanin wannan sura ta Allah subhanahu wata'ala ya buɗe wannan sura da magana zamani ya kunce ba da kaɗai ba duka Allah rantsuwar zamani don mahimmancin da yake cikin zamani bayani ya gabata a jiya na bayani akan mahimmancin zamani to bayan wannan rantsuwa jawabin rantsuwa inna li insana da fi kusa Allah ce lalle ya tabbatar wa jinsi na mutum iya cikin fasara kowane ne wannan asara da Allah ya gama kowa a cikinta sai Allah ya ware wasu ababe mai son huta daga cikin awon asara wani abin guda hudu dole tabbatar da in wa kake kana cikin nasara sai in ka tabbatar da wannan abin guda hudu aka je wa baya sai ce illal ladina amanu wa amilu salihat farko sharadin farko da samun rabauta kuta daga cikin nasara yace waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari kuma idan muka ce imani dan wa abu ne haka abu ne haka basit mai sauki iyawa kana zuwa makaranta karanta su amma mahi yawan al'ummar musulmi bu san shi ba sai wanda za su tsare mutane da yawa tambaye su bawan Allah iya sana ya komi ya Allah mai rukun na imani Allah da yana gano abin da sauki ya kamata musulmi kowa ya sana abu ba zuwa wani malami ba wani ka'ida ce sharaɗi ne ka sanin imani ya kamata kowa ka tambaya ko abu ne da tabbatar da ba na amsa ko ba tambaya ko cikin ka tare da barci malamin rukun na imani ya kamata ka bada kaka yana abu ne sauki amma abu ne mai muhimmanci gaske a ce zaka yi bayan amsa kan me rukunin imani na wajen mayar wa nan mutum na wani mutum an yi shi an san nan a kan islam ku fahimta ko su ba su ba koya ba ya kamata musulmi abu ne basi ya kamata duk musulmi ko duk bace sai ya kamata tambaya me rukunin musulunci me rukunin imani ya kamata kuma abin da ba sauki yana ba da wani amsa su rukunin musulunci suna guda biyar shaidawar babu abin bauta da gaskiya sai Allah cewa Muhammadu Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadu Rasulullah shine rukun imani na ruku sai sai da sallah sai ba da zakka haji azumi wannan sune rukunin rukunin musulunci a kan salat sune rukunin imani guda shida ne ba biyar bane ba su shida ne rukunin imani imani da Allah da mala'ikun Allah imani da Allah da imani da Allah kai samuwar Allah da duk sufafin Allah ta yi imani da Allah farkon jiko ta yi imani Allah iya da wasu halitta ta mala'iku wanda ya yi su da haske kulka min nuwar mala'iku an da haske kuma Allah kare ya da mala'iku wannan dole ka yarda mala'iku da Allah ke da su imani da littattafai Allah ta fara littattafai daga sama musa a taura inji labarin su ibrahim da musa wani ne da tawon wani aka sani mu a zu a taura ga inji ga zabo ga ƙur'ani to mu su ƙur'ani ne amma sauran ma dole ka yarda ka yi imani da a taura a kodin dayi na allah wanda ya tabbata shi suna a taura haka inji haka zabo haka su ibrahim da musa wannan suna a jumurce ka yi imani da wannan da tawai na allah da ya sarkar sai ka yi imani da manzanni Allah Allah ya aiko da wasu bayi manzanni suke da bayan shi su yake aiko masa ko su daya gabarin shi lalle abin da ya shahara manzanni 313 ruwa ta inganta da 15 manzanni amma annabawa masu tuta garafin annabawa da tsamun annabta 124 wani kafin ta hana 124 amma manzanni masu na manzanni 315 ruwa ta inganta ta hana kirkmar manzanni sai imani da ranar lahira sai imani akwai rana ta ƙarshe da allah zai tada bayi don hukunci tsakanin bayi sai imani da ƙadara min ƙadara alkhairi ko sharri ka yarda allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara komi abin da zai wakana har tashin kiyama annabi ya ce an halitti a ƙadar abin da gaba daya kafin a yi sama da ƙasama da shekarar dubu hamsin ruwa mutum dubu hamsin an ƙarƙar ƙwarar da komi domin ƙadara duk abin da allah ya ƙaddara zai yau kanin yau kanin ba mu iya turi ka yadda da haka ba shi naka zaka ƙwarar naka abin da ka yarda ya zo haka allah ƙaddara shi ne imani da ƙadara kai mutum ɗan adam kan shi gani abu ya zo in goce ta ka zai kaza abu ya zo shi ke haka Allah kadara amma mu gane wani ita kadara ba ta hana ko addu'a na ta ke ta ya addu'a na da tarwa na mun ta la za ta kaza inda du'a ba abin da mun kaza ila addu'a duk amma an ci duk karkashin ta karkashin kadara duk duk mun kadara ko abin da Allah kadara gaba daya Allah ya kadara kaza kaza kaza sami a cikin kadara akwai zai kaza kaza kaza kuma zai magani kaza duk kadara ce duka shi kadara ce kai dai mai bambancin musulmi da kawuri kuka da yawa samun kisan kai a cikin kawure mutum ya kashe kai wannan jiko ne imani kadara shi mai imani ya san da abin da rage ya zo to bai tsuru ta Allah kadara illa ka mai tsawiya umumi umumi da ya ta kalba wanda ya imani sai ma'ana sai huta haka Allah kadara ko ne ne wani abu daban ko wa wani wani Allah ko sai kana daban dai amma bai samu mai da abu akan shi kasa doka sai da zuciya buga shi mai imani ya san abin da Allah yake tun kenan ka yi imani da kaddara alkhairi ne kishi alkhairi ne ka imani da kaddara Allah kaddara da kaddara kun da kaddara ku duk imani da kaddara bai hasada bai ba kan fara cikin rayuwa eh haka Allah kaddara musu in mi ba da shi ba shi ma ba shi aka in kudi ne in ilimi ne in azumi ne Allah ba shi shi Allah Allah ne ya kaddara shi ba shi ba kan yi ba haka ke ma ne kaddara bai hasada bai tara kai da wani mutum da zai gani kake gone miki ba ɗaya abin da ya maka shi ma haka Allah kada zai zama mun da kafa kanka wada kuma kana kamar kana hada da abin da Allah kadara Allah ne wuri an shi mai hasada kamar iya gunewa ne da aikin Allah Allah iya ga layin Allah bi dace ba Allah kaza haka ne a hukunce hukunci mai hasada iya ga abin da Allah bi dace ba eh kaza kamata a ba da kamata ba na da dai mu ga bai hasada a rayuwar shi kuma zai huta tranquila ma huta shi a huce shi za ka yi naka abin da zan Allah kaddara sai alzana da ke ba labarin cewa al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu lil mu'minu da ita sukuna khairun in salama fa ko wala ta'jil kana ka baka shehu black book law fasa da kana kaza kaza ruwaya ruwaya annabi ke cewa mu'mini mai kaza kaza mu'mini mai kaza kaza annabi ce yayi alkhairi yayi soyayya a wajen Allah akan mu'mini robo robo solobiyo rabo rabo Allah ce muni mai katar-katar Allah ya san shi in ya alkhairi a nire ce tun da kuna akwai iyar imani akwai alkhairi amma Allah ya san wancan sai ne mace kullum kai muni daga neman alkhairi din da yake yace in ka samu cikas kaka ce a inda aka kaza a wannan ce wata wata wata ko shi dani kullum duna aka samu cikas kace haka Allah ya haka Allah kaddara kuma ka cigaba da neman alkhairi wannan bai bayyana da ka samu nan inda bai bayyana da ka samu kaka sare da kaka sare a takaice imani shi imani da kadara kenan bambanci su ne kawo ni imani da kadara iya ba mutum hutun zuciya sai samun tansu ta bishin dana ma'ana iya tansu ta laya ce amma da bai samun hutun zuciya Allah ta nake kenan imani shi ne rukuni wasu rukuni imani imani da Allah imani da malakun Allah da littattafai da manzanni da ranar lahira imani da kadara kai da koshari su ne shi da zaka tamtumi ne tansu wasu kai magana to Allah ya magana kenan sharadin farko imani ba imani kana cikin masu asara yace wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari in wacewa duk mai hankali ya sani ya za a yi kai yanzu ka san aikin da Allah ke so me ba ka ne aikin nagari ba ya za a yi mutum ya san aikin Allah ke so in ba ka yi da Allah so ba da ke nan me san aiki na gari dole kuma tushe wai Allah ya koya maki da gari annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne muhimmancin sunna kenan kana dauko aiki ibara daga tushe duk me san aiki na kware ba wanda suka kware ba Allah ba ga annabin da ya aiko mana ya gaya mana ga abin da nake so ku yi bayina sai Allah ya zaɓi a cikin ku ya zaɓi wani ya ba shi wannan saƙo kai je ga bayina ga kaza za su kaza kaza in na aiki ne in na baki ne duk wani abu na ibada samun lada ga wanda Allah ya koya koya wa duniya ga masu tashin kiyama shi ma mu da wasu lokacin sa sai ba yanda za a yi mutum mutum ya yi aiki shi na kwarai ne tabbas ta yi sunna eh kuma nan sallallahu alaihi wasallam yayi bayani karara aikin ko kai annabi ba Allah bai koyarwa ko kai aikin ko mun ji shi Allah bai bukata ba shi take ba ruwa musulman ya cewa man amila amalan amalan laysa la amru fa urdu yace man arada fi amalina hada malakin fa urdu annabi ce duk wanda yayi wani aiki aiki ba mu muka ce bai yi yace an yi ai ma ba su ba su abin da ba da ba da koyo ba da koyo kurin shi ne ke kuka ji mun da shi ne kuke zai mutane ke zai mutane amma abin ne a yi dan ba wani kwana yace duk wanda ya kirkiri wani aiki a wannan addini na namu ba mu ce bai yi annabi ce ai ma raddun ba bukata kenan ba ruwan Allah da aiki in ba wanda ya kuma kai ba aikin da aka ce kai shi da baka wani kace muka ai muna zikiri muna kaza muna kaza a ba zikirin ba ake wa haka zikirin haka aka cikin shi ga abdullahi bin mas'ud cikin sun dalil wata da tare cikin wannan ta bisa mana ne ba shakka kan gani abdullahi bin mas'ud ya kai ziyara ga Musa Ash'ari a Kufa sai in su wasu mutane tsakanin masallaci da gida suna sun ga sun kewaye suna zikiri wani ya kaddu miya kabara dari la kubar la kubar sabbi miya subhanallah subhanallah suna yi dari iya ga musu tsakansu ibn musulmi kawai shi zahabi ne zuwa wata sabuwar ta hisar da ba sabuwar ta yi gina abuza ya ce kayi yi wani gano abu sabuwa na gano abu sabuwa da ranka musulacin ka tun ya kai kaji kaji ciwo hana sun ci a mu jigiri jigiri idan abin da ya ce mu daga idan ka suka zo suna zamne sun kewaye suna yi allahu allahu subhanallah subhanallah ibn musulmi kalle su ya ce laƙad ji'itun bi bid'atin zulman aw fuqtun muhammadan wa ashabu ilman sai ce babu la la khairan ce kan mun gudu khairan la yusibu yace lalle kun zo da wata bid'a sabuwa ta zalunci sai ce babu muna yi neman muna alkhairi da muke nema muna da kai yace nawa ne neman alkhairi bi sabu ba ya wada sana ba zikir ke za ta yi za ta yi za ta yi za ta yi ba haka ake yi amma ya wada sai wanda sun kada bid'a ta zalunci ta haka ba kaza bane a yaya aka ce ai Abdullahi bin Umar a gaban shi kun yi atisha yace wassalatu wassalamu ala rasulillah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai wannan abin sabuwar cin ba su daga tana cuto ta wa'adun ta zama giyo salatin ne baki na annabi rai wani dabba salatin ne baki na annabi salatin ne baki da nan abdullahi ya ce a amma mu annabi haka zuwa nan ya ya kuwa alhamdulillah kun ta ce ta salatin ta salatin ne haka ake salatin wurin yi shi salatin ta ce wa ibada kurin kai ne sabbi haka mutum kurin kana wahala wallahi mutum bida wahala ce wahala wahala ba ba da wannan tabbas kana shakka eh wanda hasan na Allah taru mai da ruwan nan Allah tabbata na alaihi wannan sun ne ba da tafi ba hatta wasu kuma da ruwan dawa sa'a din da kai Allah Allah ba Allah ruwan shi ma bid'a kai ba an kai ba lada kuma gilla ki ma ka mata da laifin bid'a haka dai ban labari ba za a je hidi ya ba ce akan zan da alkauta mun zuwa ga alkauta yake bayani zai zo mu je ga bashan mun ta insha Allah in wa ta kace dai magana kullum mai san aiki karbabbe kai aikin da wanda Allah ya kuce kai shi ne kullum ga sunna kullum khalisan tawaba kai dan Allah ko kai sunna kullum Allah ta rike mu kenan ai dole kenan ai imani kuma an yi aiki na gari sai ya ce wata wasau bilhaq wata wasau bisabar aisha tawasu na abu na ke cewa ki fura kowa ya makowa kamar ni in maka ba malam ba almajiri rayuwar musulmi tana buƙatar wani lokaci iya misali ni misali wani abu ya same ni damuwa ko rashi ko wani jirin wani misali wani rauni wani abu daban dai na rayuwa ya kamata iya buƙata abin haƙuri ya kamata haƙuri a kamun abu da dalilai zan samu in ji mini wani musiba in ji mini musiba ta yi haƙuri kowa ya kamar ni ma tana maka kowa ya tsema kowa wata ran ta dukiya ce wata ran wani abu daban na rayuwa an ce kan gaskiya in wa zai yi ko da malami ne zai iya bar duniya lokaci kusa da mutum ne ba ta da mana ta shike da mana shi ma yamma ko a yi ko shi ko ne ba ta ya iya da shi kada mu balata shi ma nan yamma ko a ka kwani eh shi ma ba malaka bane ba ba nan bane ba sai ya bar hanya mana ta kai da mana kuma gihi annabi annabi da malam malam shi ma kada abin malam ne kada ana kusanci shi da ke maka yau ta hauka da yi kai ma a cikin hikima cikin bayani ta samu hanya ta da rashin hanya ma ba ba ce ba ba ta da shi ma'auya abdullahi abdullahi bin abbas iya shugabancin ma'auya an zo ka'aba ana tawafi ta asali ka'aba wurin da aka shan nono hajar asawar nan kadai ake sumbanta ko in ba su manta ma a yi ishara ta ko a shara rukunin yamani ana shawawa an ba a zo ba da hannu to ma'awiya wancan kwana ta daya shimal ta bangaren wancan bangaren arewa da aka zo hishan wancan sukurwar ibn abbas sai ci a ne wani kuma sabuwar ita ne da taɓa lihi aka yi ita sunna ha ya rufe sunna ya rufe da sunna haka babu ko ya karɓa bane ya wuce da sunna haka sunna suke ba kenan komi babban ma ya yi kuskure kenan a mai rushe hanya kenan kowa tawasi kowa ya ma kowa cikin hikima cikin ladabi cikin mutunci rawa mutum tambayi ta wani an misali asara ce ta ka ɗauko su kalmomi wani zai iya jimrewa wani ma ka za ka wani ma ka za ka yi sai iya tana abu yau yau a su ya ga ta mutum cikiya asara ta misali ta kan asara da wani iya wani asara da wani wani kuma ga shi ya girgita ga za ku ɗaka yi ka sa haka Allah ya kadara ta ga ta mutum na misali da ana wani lokaci akwai wasu nan kwarori wani abu da yawa kana adalci daga cikin yan wani wani daga liban labanan cikin dangin su laraba nan sai ɗan uwan shi zo nan ya kame ziyara kwanje ne sai ya tafi nigeria ya dawo wasu da ya suka yi suka tafi niyami da shi a niyami fisir wannan aka ce wannan fisir olympic ta wajen koyon wanka da ake wajen wanka sakata na nan yanayi wanda ya fi olympic sai suka ce da bi iya wanka ba da ya kwar sama da yanzu kurin zuwa ciki dab kurin ya mutuwa shi dan waje ya kano wani hagu ya dawo kun dan wazo ne daga daga beirut ya zo nan kun ya mutu aka sai ya za a gamshi sai dan wuce gobe da zan gamshi ya sai sama kuma sai da ya dawo ya sami ci ya ce wani kana ta muna gida suna suna sana bana dodo kana ta shekara muna gida wanci wata makwabcin su ya kanta ni yau kana wata mace ce dan da zai tai london sai da sai zai ta kwanta tana barci sai ta mulki wannan jirgin da ɗan zai hau jirgin ya watsa sama ya karar ya watsa ta yi ta ce wani wala na mulki mun na mulki mun da ni mulki da ko ba da kuka tafi don sai wasa shi ke dawo a tarar da kuma ta kare ɗaya labarin kare ɗaya an ta kama radiyo wala ya kance kowane jirgin ya tarar da yawon ya sama da gudu ya bata da wani wani wani ta shi gaji abin da kai ya yi mutu a kan gudu wallahi ya mutu a gano shi ya mutu ya ce shi ta yasa da wani ya san da magana ta san yasa batai ya san yara sai kano da kisa don yi a nasarar labarin zai shi ke na ɗankuwa na ƙare ba da ba don yi zama ɗan wuna shi da ya mutu kwanan shi ya ƙare kai samu damuwa ko kai wanda kirsa da ya sani game da shi ko wasu ƙashi da shi ya ƙare labarin ya tabbatar haka nan sai kai labarin kayi abin da wani wa kana wannan adai da suka shi ne abin da zai mutu zai yanzu tambayar da mu ya sa ya sa kaddara la kaddara wurin mai magana wannan kuma ne wakana tabbas kenan a takaice ne ita hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wani a kono wanda suka tare da zai rabu da wani yaron shi an sallaci sai annabi ga wajen kwanan bai zai ga wannan bai da mutumin ta ce annabi to ina wani mutumin wannan yaron ne suka ce yaron ne rasuwa sai sai iya annabi hutar gida ma kullun ya gida yace mutum gida annabi kai mai ziyara suka ji ina wace yaro wallahi mai cikawa duk shi da gari daga cikin damuwa sai zan tambaye ka wani yace yanzu da ka zo gobe kiyama da a bar maka wannan yaron a rayu hatsurinka da gobe ka zo kiyama duk wani kuma aljanna wani yaron iya neman iya neman saka cikin aljanna iya neman cikin kiyama sa gidan aljanna wani ya maka alheri to wallahi gidan aljanna yayi to to wani yaron yaro karami annabi ta duk yaron da ya bugi wani gaba ya rasu shi gobe kiyama bai da problem ko daya ko da matsalar shi kai da kawo yaki ya ga kowace gidan aljanna shi ne fama yaro karami sai da Allah ka san karamin yaro ya yi riba ga ma'aiki da mu shi ne babba ta kai sheki ba ruwan shi ta ya kan ta kai sheki shi babba ba ruwan shi ta ko kai gudu zai barka ba ruwan tsada da kai a filin kiyama in ga yadda maka to ta daɗi ne to kan baba mamma a neme su amma tashin farko shi kuma tsada mun da bai balaga ba bai da kuma hilin kiyama ko ya cikin tafiya cikin Allah Allah ya basa wannan karama Allah ya basa magana ce tawo a shi ne ta mutum zuciya zuciya ne dangana shi ke zai to cikin jama'a ya ta komai da shi a takaice da kenan wa juna haƙuri in me same ne ka muni nima amma to kenan wannan abun guda hudu Allah ya jero duk wanda bai gama su ba iya cikin hasara imani aiki nagari wa juna wasiya da haƙuri da rike gaskiya Allah taimake mu ci gaba bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatin lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمل ممددة
سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة Allah bude wannan sura da hallaka ko azaba ga dukkan humaza da lumaza. Numar yi magabata sai maganu da yawa kan meye humaza da lumaza. Wanda ke aibanta mutum homaza mai aibanta mutum a gaban shi lomaza masu aibanta mutum ta hanyar sinyar ko da ido aibawa mutum na za akwai aibawa mutum aibanta wace ko da ido alakul hal wasu na cewa kalma ce guda mai ma'ana ko ce dai Allah ya tabbatar da halaka ga masu aibanta mutane kuwa da halaka aibanta wani da wata halittar shi da kaza wani abu da wata aibanta shi a yi dariya a zamo ne shi iya suna da wannan ɗan wanda ne ne ai babban aibun maganar aibun da mutum balle a ce wannan ko kaza wani halittar shi a jiba halittar shi a mai aibun sana abubuwa ɗan wa cewa duk mai aibun da mutum dalilin halittar shi ko gajarta ko na rashin kyau ko na kanshi ko na ƙahoshi a kai tsaye ba shi ba kake wa wanda halitta kake wa shi dai wa barin da iya hanci na shi waye wa kanshi hanci ba wanda iya a ce gabanin hanci shi wa kanshi hanci ko ya kai shi baki ko ido ko kai ko tsawo babu wanda yake kowa aka yi kan shi da mai kyan da mara kyan duk wani ya kai shi mai albiyin guda ne kenan ka ce haka mai kyau ba har zama abin dariya shi na hadirin abin aibu abu ne mai aibu mummuna kenan kai tsaye abin iya zuwa ga mahalicci kada ka tabbatar da azaba allaka ga masu aibanta mutane ko a gaba ko daga baya sai ki faɗa irin wannan halin mutumin yan wa akwai wasu ababe da wasu sun yi a cikin iya raye to amma an ce al'ibra bi umar da labi usul sabab ana aiki da wannan abin wannan shi ne in ma waye shi ba da wani bai yawa ne ba aka yi magana kanshi ba kai neman sunan shi ma waye ba kai baka kawo neman tarihi sunan wane ne in ma wane ne wani aiki ne mara kyau ne kai ana neman wani aiki mara kyau kai in aiki alheri a kawo ƙur'ani kaza kaza a abin da ka ji ba ba wani ba kowa ne a wannan aikin alheri shi ake so ka gane kai ma kai abinda Allah ya bada na alkhairi ga wanda yake kware kai mai ba alherin da ba wani tayin farko suka yi alheri ya ta maka lafiya Qur'ani kai ma kai kirsa ba in mu aiki suka ya kamata kaza kai ma ka kaza maka kenan babban abun lura a wannan aikin akewa ba wani bane bai kai mu cikin lokacin mutum cikin tarihi mu haka shiga matsala kaza abun ba shi za ya samu matsala wani tarihi tarihi a wata abu kariya ba ba tabbata shi amma wannan aiki ne duk wanda ya shi aibantawa sai ka wuce allazi jama'a malan wa'adada wanda ya tara dukiya ya kidin daga kene ya mutu ya aiki wani akwai da suka tara da su duk wanda ya tara dukiya bai aiki a sai bai abin da aka ce ayi ya shi wannan layi ya gaba an da malan wa'adada iya ma tsammanin wannan dukiya da tara dan wawanci wani dukiyar za ta sa ma'anar samun dawama a duniya ta Allah ya sanya wani dukiya zai iya dawama kawai mana ce koya koya tsammani ne yake amma tsammani ne na hauka wanda ya riba baya dai babu ne dawama ba wani fi dai dawama a duniya babu balle ka take ka dawama to tunda wani bai maka kai za ka yi shi ne duk ba ta samu duniya ba ta samu a duniya ba wani dan mulki ko dan kudi ko dan kaza ko dan karatu ko dan matsayi a wajen Allah a ce a ce bai mutuwa babu sai ma wani a dake dawama kashe duniya ba wata baiwa da Allah jima bawa a ce wai idan ka same da shi kenan kai baka mutuwa ko ka wuce an san akwai akwai akwai tabuwa kan abu yace kalla to bayan da ya tsawatarwa game da wannan hali na tarawa kuma da tsammanin duki za ta dawo da kai yace la yunbadanna fil hutama wannan mai wani aikin uwa ne ne Allah ce za a tura shi za a jewa shi cikin hutama hutama sunaye daga cikin sunayen wuta ta ce kana kare kare yawa tana kararewa daga ce tana mulkewa wuta to ya ce maka wa ma adara ka man hutsa mai aka maka wa za maka mai hutsa ma ka san mai hutsa ma sai ce na rulahi muqada wuta ce ta Allah kurarra tun an halice ta kuma an wura ta kurin da take kai kai da ta gurin wuta ce kurarra ta Allah allati tattabi wa alal afida wanda zahinta iya kaiwa zuci kwasan da julan da kaiwa zuci ko zahinta iya kai ga zuci kuma innaha alaihim musada wannan wuta an sa su kuma an sa mana an yi a mata kirf fi amadin mumaddada inna a'tadna lizalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bi makalmun isin shi isin sa wasa da safa Allah ce Allah ce wuta an sa ta amsa musaladuka an mata garu an kewaye ta digibshi kai aikin yin ba damar huta ba damar huta daga cikin Allah ke yamma ta ce ina alai mota da an yi wani wuta a kansu fiye amadin mamadada cikin wasu gimfiɗe masu tsawon gaske ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل سورة من سنة سورة الجيوة مغانا الجيوة أولا سورة سورة تتكتروني كانانا gajeru kuma masu shahara wannan abin sananne wanda tarihi a duniya iya cika wannan duniya a ta tashi ba amince ba mutaka da kanta ƙwararri haka wajen malaman tarihi a an yi wani sarki wanda asalin isa ta asabin fil wanda suka nemi kashe rushe ka'aba kuma ta shahara ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara aka aje shi sai sa abin annabi kowa ya ga a wannan shekara aka aje shi amul fil da ma aka buga misali an yi shi an shekara wanda aka yi wannan abin da abin giwa a maka don tarihi ne sanne illa abin da shari'a mutane hanzu fasa da shi a wata rana a wani wata shi ne hanzu annabi sallallahu alaihi babu ruwaya bangaren isnadi ingantacce wanda baka labarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ahe shi rana kaza ga wata kaza abin da kwana ne ne abu ta tare abu ki dukkan amma wata kaza rabi awal rabi akhir duk wani hasashe ne aka ya kaza guda a tare da awal zabe ne sha biyu ga wata duk zabe ne an tarwa sun tari da kan maganganu da yawa an gani fatin maliki ya ce imam malik annabi a heshi ne sha bakwai ga wata na rabi a wani ba sha ba sha biyu da wata imam malik sha bakwai ga wata rabi a wani wajen malik wani sha biyu wasu sha kaza to shi ne ya ka dauki daya ya ka sha biyu shahara ba ka dauka sha biyu wai wai annabi ya kusa duka ce sha biyu da babu babu ruwa ne inganci da annabi ko da tabbai idan an annabi zan Allah sha biyu ga wata babu ruwa ne duk barbatun tarihi amma tabbata a hishi mutumin wani tabbata tabbata mutum Allah hishi wani babu taɓa ne shi amma ranar da zaɓa wata abu ne mai manzannin da aka ɗan wasu nan wannan shekara shekara giwa za mu ce abin da yake cikin tarihin abin da abin da sananne ana cewa abraha kamar mutumin sham ne mutumin habasha da ethiopi eh an sai habasha sarkin habasha shi irin amma me yau kana ta abu mun karanta kisa ta sabu kudu a sabu da kudu ɗaya cikin sarakunan yamma ne arni kawo majusi wanda ya kashe masu imanin wannan a cikin wannan ramuna ko to ai shi wannan sarki ya samu wani daga cikin sarakuna wanda yake damu su masaru ne sai suka nemi agaji daga wajen sarkin da ƙaisar sarkin rum na a magana jini shi ko ganin gaɓannan da yi shi wannan wannan sarki gaɓannan da yawa masu addini musulmi a wata zamani sai shi kuma sarkin na ƙaisar sai yawa ganin shi ma na haɓar da jin addini guda ya addini guda ne yadda ya kusa da yaman kusa yaman sai ba shi umarni cewa maza maza ya zo ya nemi kawo agaji ga musulmi na wani yanki a kan wani sarki a zari a kan tarihi ya yi kudi yanki wadda wasu bai dama da guda biyu arbat da abraha gida tun abraha ba dan ba dan itafi bane ba dan bane ba a dan daga can daga can suka turo shi daga can kaisar bature ne na can kaisar na fada suka turo su da daga cikin wannan ya ba su dama suka zo habasha ba shi na jashi ba su ɗaunin gindi aka aka yi wani sarki naiman wanda ya rusa wanda ya rusa wanda ya kashe musulmi suka ce dogon a takaice ne wannan abarha ɗaya cikin wannan biya baradan shi ne ya samu mulki wanda suka ce dogon a takaice ne ya nemi shi ma zai don hajjanci zai babbar coci a yaman ba za ta ci karo da ka'aba don iya daula mai ƙarfi sauran su su mana da zuwa ana ziyara ana kewayawa irin irin na ka'aba haka yi so shi za a yi fili mai mahimmancin gaske mai abu alfahari don neman ɗan gindi na wata sakin habasha da ya samu ɗala da shi abin tarihi a ƙarshe ne wannan abara shi ne shahara shi ne ya nemi da ya yi wannan gida na shi sai su daga cikin larabawa mutanen kewa saudiya kwarai su abin ya kawo musu kawo sai wani ya taso ya zo wurin ibadar tashi da ya karshe ya shafa wa ɗaiki a gari to ya gano yanin mutumin makani mai kishin ka'aba ne ya zo ya rushe mai mana ya mai ɓalla ya mai wani abu laƙancin shi ne ke su duka gaba ɗaya zai je rushe ka'aba gaba ɗaya kowa mutu asalin turka da ka'aba ke kuma iya da dalwar da farauta giwaye da su ake hawa a ji a kayan kasan giwa suke wani abu kwarai da ya iya maya da giwa da ke yanci kasarai to ne shi sake tashi ya tankara ya tankara maka su da kuma sai ba wani a tankare shi akwai da ya kuma irin sun tsaye sake sun tankare shi ya buga jewa sun ya kashin teku hatta kai shi ga ka'aba wanda abu mutallib abu talib abu mutallib ya zo ya tankaro shi a kan ya ce an kama raƙon shi kwanan da ribi ne kuma abin raƙon ya ce da ina dan kware da ya abu ɗalib ya zo ya abin shi abin abu ɗalib kai da ya zo ya gina mata kware ya ce abin da ya kafa ya ce zawa ne a bar umar mace ka zubda mana ka faɗi mutum maka ta faɗi yana girma ta kuma ka zo kana da na zo ɗakin ka kuma ka zo ka kaɗa ne mara umar ya ce a ni zan umar suna na ba ɗaki da mai shi shi zai kare kayan shi ya ce ni na umar suna a bar umar na sun ɗakin da da bishi da da gani shi a takaice na jarrabawa wannan bawan Allah ya tunkari shiga wannan ka'aba ya je rusa ka'aba to shi ne abin da Allah gwada mashi da gwada wa duniya wancan zamanin kullum shi ne zamu jona labarin abin da ya wakana a nan sai ka shura da Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi dan wa baka sani ba baka ga bayan da ubangijinka yayi da masu giwaye da giwa ka zo alam ya ji alkaidon fitar da lilin da ya sa mai kaidon su kaidon wakilin sun yi kulli na rusa ta ba sai da cin allah da ya sanya ba wannan kullin nasa ma na ta dalil ma na ba su ma burin ba ya lalace burin da suka yi niyya na rusa ta ba da yi ba allah ya rusa shi me wa kana wa arsa alaihi wa arsa alaihi kadan ababil allah ya ga musu tseren ababil allah ya ga musu tsuntsaye gurub gurub jama'a jama'a kurin Allah ta tsuntsaye kurin da tsakuwa kamar bom a tafi tsuntsuwa tsakuwa uku a baki a ɓawon ta kun ta zakuwa ta sai kogon kai da da giwa ta kai hukumu shi kasa haka suka suka rusu a sako gaban bangon za a sako ban haka suka rusu haka Allah ce wa alatar alayhi tseren baki ana ce muka aiko musu tsuntsaye jama'a jama'a tsuntsaye kullum tsuntsuwa da tsuntsaye masu kullum kuma da tattarmiyin bi hijab musujin wani tsuntsayen suna jihun wa'annan runduna ta abarha ba su naushe ba suna jihun su da wasu duwatsu siddi na basassan lata ke nauta wani tsuntsayen su aka aiko aka rusa aka hallakar da wa'annan jama'a ta abarha mai giwaye wanda ya zo rusa ka'aba magana kenan Allah ce fada alahun ka askin ma'akul Allah ya rindiga su mai rindigawa Allah mai rindiga su ka misali Allah sai da wa'annan runduna su tabara kaman karmami da aka rindiga kaman da san karmami na garke aiki an mai rindiga kaman karmamin da aka tattauna aka yi kata-kata yanzu almuhimmi ne Allah ya wani runduna kata-kata ta kama kenan ba su cimma guri guri na ne na rusa kama ya yi tambacin ka'aba an mata aihu ya zo shi rama ta wasa to shi sa wannan shekara tarihi ba amince ta ce amince a wannan shekara da aka wani abin a shi aka yi a nan sallar salama shi ne kuma magana kura eh na da ke gaba بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
بسم الله أما تشوف قريش أنت وانا سورة ta ambaci iya cikin fadala ta ƙwarishawa ƙarar a ƙwar'ani allah ya mutu sunan ƙabila su ƙwarish da sunan sura kan sam iya cikin fadala ta wannan ƙabila ta ƙwarishawa so ta ƙwarish allah ce da ila shi ƙwarish saboda sabo na yau da kullum na ƙwarishawa wani sabo ilafihim zuhila ta shita a wasu sabo da suka yi na tahiya bulaguro da suke yi cikin sanyi a tahi yaman fatauci kuma cikin zahi a tahi sham nan menene matake na ƙwarishawa cikin baiwa da allah ya makware shi bayan kariya da ya ba wani tsaye da kuma duniya ta shaida yadda wannan wurin sai darajar maka ta ƙara ƙaruwa dole baiwa da allah ƙwarishawa tana musu wannan abin da aka yi na abin asabin fil kwarai ya kama abu daraja yan mutanen maka saboda kimansu ko da barawo a hanya na wani gari aka ce wani musamman harami ne iya girma shi ba a taɓa dukiyarsu ba a tantarar dabbobinsu in suna cikin bulagoro don kwarai shawar mutanen harami ne wani wata kima ce allah musu za su ta yi shawar tun dogon tafiya da bandamin shan daga makar ta fi doguwa ya mace madama dama rudun tafiya suna kai da kawowa cikin kwadautinsu cikin aminci to wannan wata baiwa ce allah wanda shi ne ƙashe da ya kawo wannan magana wannan ni'imomi da allah musu ya ja fali ya abudu rabu hadar bin kenan ku kwanan shawa ya kama umarni da musu a godiya ta nima allah ya muku kenan abinda ta kanku ku bauta ta ku ubangijin wannan aiki nuna kenan sakamakon godiya da nimar Allah muku a an wani gari a yau suna bautar wani Allah sun yi lata an yi uza an yi manata tsanin gumaka sun rububu gumaka suna bautar gumaka alhali ga wata baiwa da Allah ya musu a kawai da ake kuma wani Allah ba wani gumki da wani abu Allah ne wani abu kuma da Allah kiran ku kankan bautar Allah don ku ne kuma a gaban wajen fada wajen fada maskina sauki kira kike kina kira na Allah ya musu fal ya'budu rabb hadal bait kina qurayshawa haka mata ku bauta ta ba wannan ubangijin wannan daki wanda ya kare wannan daki daga wannan daga wannan zalimi kuma shi ne wannan ubangijin allazi at'amahu min ju' shi Allah shi ne ya ciyar da ku daga yunwa ba sa shuka komi ba abin da suke nasu amma sun wadata da komi Allah ya ciyar da su daga yunwa kuma wa amanu min khawf Allah ya amintar da mutanen Makka ahlul haram zan hamar haram hannun aka sani harami wuri ne amintacce ba a kai min hari ba bara da barawo ko akan hanya bai san tare mutanen harami shi daga dabba ma Allah ya ji mata ishara in za a kai harami za ta aikin haji a mata alama tare miki ko barawo bai taba ba zai magana gana kan hari ke dole ni'imomi da Allah ya baka mata wanda ya gona ni'ima abinda kikan ku ku gode mishi ku gode ya ni'ima da mu ta kai ta shirya ibada magana kenan ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
بسم الله الرحمن الرحيم ستر ma'un mayar ma'un da abin da yake za ka ba mutum daidai amfani cikin mai zama kama misali wata wuka wani gatari wata hankali abin da nan lalaci mai kware na ruwa wanda bai ba da ba ka ba da kware ba ka ba mutum ne aiki mai zama shi ne ma'un shi ne mutu zargin irin wannan rowa kayan aro musu ba da ba zai ba da gaba daya aro musu ba da fudai al-ma'un farkon sura Allah ce a ra'aitan ladhi yukazzibu bid-din mana ka ban labari ko shin kaga wanda yake ƙaryatar da ranar sakamako cin bidina nan ba dini wannan ba a yau da za eh kana ga kaga wanda yake ƙaryatar da ranar sakamako fa zalika allazi yad'u al-yatim me wannan halin shine halin shi wanda yake tunkuɗe maraya wanda ne tunkuɗe maraya sai zama maraya da dukiyar shi amma a ture shi a gusa a ci a tunkuɗe shi da a ci dukiyar magana ke nan ke wanda yake tunkuɗe maraya wala ya hutu ala ta'amin miski kuma bai kwadaitarwa akan ciyar da miskini ma ba maraya maraya ba duk wani miskini ke wanda bai yi kuma zai kwadaitar wajen kulawa ciyar da miskini sai ta fawailun lil musalli azaba ko halaka ta tabbata ga wasu masallata ga wasu masallata suwa wani masallata wanda aka tabbatar da azaba kansu ya ce allazina hum an salatihim sahu su ne waɗanda game da sallarsu sallah suna shagala suna barin shi na marki bidin da cikin makwata ke cewa guda ta tabbata ga Allah da bai ce ba allazina allazina bi salatin yace an salatin yace bi salatin ba Allah ya tafi da tawa ta ayyuka da riwaya da a sai a sallah ba mantuwa to Allah ta an su kenan sallaci suke bari wanda kenan ba sa kula an ce in ma ba sa kula da yin ta gaba daya ko ko ba sa kula da yin ta a lokaci da aka aje din magana ba wanda dai suke shagala game da sallar su suna sallah amma kina suna ga dama ko ta yau ayi idan aka tarku sala yau ayi gobe gobe a bari ko yi lokacin da gara ma zai ta kaga ai sallah ne sallah ne misalli ne amma sallah iya ta zaka ce ayi da rage ta alƙawarin Allah ga masu sallah na ta samu aljanna wanda ya yi ta a cikin lokacin da aka ce lokaci sharadi ne na an fi sallah sharadi ne yin sallah ba a lokaci ba kayan shi ko baya wuta kana cikin wannan wanda suke shagala game da sallah yace alladhina hum yura'un wanda su aikin da suke suna yi ne ba da Allah ba riye ce mana dan a gani ne ra'un nasu eh suna yi ne dan a gani ba dan Allah ba wannan shine hadarin aiki na riya shi kuma duk abin da aka yi na riya kenan daman ba dan Allah an yi ne dan wani ya gani to duk abin da aka yi da wani ganin ba zan da bayani a jiya cewa Allah subhanahu wataala ce ya wadatu duk abin da aka yi nashi aka masa da wani to shi Allah ya huta ya baka da wata wanda ka gama sai Allah da wani ya gani ne ya kaza to shi kenan kenan suna yi dan a gani kuma yace wa yamna'una al-ma'un suna hana kayan aro kenan nan hana abun aro abinda za a yi aiki a mai doka ana ba misali wartanya ilu duka wani da mutum zai aiki da abin kuma maka ta wani wuka nan kwarai ke da akwai akwai kaskancin rowa ta kai gara to da mai da ba'ar wani zai bar gaba ɗaya na ke nan kwarai aibanta shi ne da halin rowa in taimaka ko da da kayan aro ne ina ganin kamata mutane Allah kyau zai goma sha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ان اكوي ان وما تعالى شيء wasu bata lahiya kwarai ce Allah sa cikin addu'a Allah bata lahiya Allah duka wata lahiya ba da kuma Allah matsa da Allah duka su Allah shiga mata tun mai duka da kuma salafu Allah ba ta lahiya ba ta lahiya Allah ba ta lahiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف موتانا اللهم اشف موتانا اللهم اشف موتانا وكفر وارحم موتانا وكفر وارحم موتانا وكفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته